بسم الله الرحمن الرحيم والصافات صفا فالزاجرات زجرا فالتاليات ذكرا إن إلهكم لواحد رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظا من كل شيطان مارد لا يسمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب دحورا ولهم عذاب واصب إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب فاستفتهم أهم أشد خلقا أم من خلقنا إن طين لازب بل عجبت ويسخرون وإذا ذكروا لا يذكرون وإذا رأوا آية يستبخرون وقالوا إن هذا إلا سحر مبين أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أإنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون قل نعم وأنتم داخرون فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم ينظرون وقالوا يا ويلنا هذا يوم الدين هذا يوم الفصل الذي كنتم به تكذبون احشروا الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله فاهدوهم إلى صراط وقفوهم إنهم مسؤولون ما لكم لا تناصرون بل هم اليوم مستسلمون وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قالوا إنكم كنتم تأتوننا عن اليمين قالوا بل لم تكونوا مؤمنين فما كان لنا عليكم من سلطان بل كنتم قوما طاغين فحق علينا قول إنا لذائقون فأغويناكم إنا كنا غاوين فإنهم يومئذ في العذاب مشتركون إنا كذلك نفعل بالمجرمين إنهم كانوا إذا وإذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون آلهتنا لشاعر مجنون بل جاء بالحق وصدق المرسلين إنكم لذائق العذاب الأليم وما تجزون إلا ما كنتم تعملون إلا عباد الله المخلصين أولئك لهم رزق معلوم فواكه وهم مكرمون في جنات يتساءلون في جنات النعيم على سرر متقابلين كأس من معين بيضاء لذة للشاربين لا فيها غول ولا هم عنها ينزفون وعندهم قاصرات الطرف عين كأنهن بيض مكنون فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قال قائل منهم إني كان لي قرين يقول أئنك لمن المصدقين أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أإنا لمدينون لمثل هذا فليعمل العاملون أذلك خير نزلا أم شجرة الزقوم إنا جعلناها فتنة للظالمين إنها شجرة تخرج في أصل الجحيم طلعها كأنه رؤوس الشياطين فإنهم لآكلون منها يعلمون ثم إن لهم عليها لشوبا ثم إن مرجعهم لإلى الجحيم إنهم ألفوا آباءهم ضالين فهم على آثارهم يهرعون ولقد ضل قبلهم أكثر الأولين ولقد أرسلنا فيهم منذرين فانظر كيف كان عاقبة المنذرين إلا عباد الله المخلصين ولقد نادانا نوح فلنعم المجيبون ونجيناه وأهله من الكرب العظيم وجعلنا ذريته هم الباقين ثم أغرقنا الآخرين وإن من شيعته لإبراهيم إذ جاء ربه بقلب سليم إذ قال لأبيه وقومه ماذا تعبدون أئفكا آلهة دون الله تريدون فما ظنكم برب العالمين فنظر نظرة في النجوم فقال إني سقيم فتولوا عنه مدبرين فراغ إلى آلهتهم فقال ألا تأكلون ما لكم لا تنطقون فراغ عليهم ضربا باليمين فأقبلوا إليه يزفون قال أتعبدون ما تنحتون والله خلق الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أيها muna ƙara mun gaisuwa ta musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu ba a da ɗunin intizar babban bakonmu da ake jira ga shi ya iso da farko muna amfani da wannan dama mu yi barka da zuwa da babban malamin mu a sheikh bin Uthman Kano a karamakallahu barka da zuwa wannan majalisi majalisi ne na Dr. Uthman Muhammad Sani ga shi nan zaune gehen dama gare ka shi ke gabatar da karatu a yau tsakanin magrib da isha'i wato tafsiri na alkur'ani mai girma bisa da ta'awuni na yan uwa da ake tare da su su alhaji mujahid suka sanar da mu zuwan ku muka ce to lalle wannan majalisin za ku sharrafa mu idan kuka zo kuka gabatar da karatu Allah ya saka muku da alkhairi muna muku ban gajiya duk da akwai gajiya ba ku daɗi da sauka ba kuma ga shi kuka halarta wannan majalisi Allah ya saka da alkhairi wanda yau muna alhamis ne 27 ga watan Jumada al-akhira hijira ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam 1447 wanda ya dace da 18 ga watan Disamba na 2025 a daidai wannan masallacin majalisin da ake kira masallacin Don Tadallu Halim barkan ku da zuwa Allah kuma tabaraka wa ta'ala ya muku tawfiki da abin da zamu karantar da mu da kuma iko aiki da shiya ba zan ta ba assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا وعظيمنا وقائدنا محمد بن عبد الله الصادق الامين وعلى آله وصحابته الغر الميامين وعلى كل من صار على منواله واقتفى أثاره بإحسان إلى يوم القرار والقيام والخلود والدين أما بعد يقوى مسوء درجة مسوء البركة تندق كان يقوى القارئ وأن يجد آيوي من كتاب الله بجرمه wanda dole zuciya ta sadura ta raurawa domin ta ƙara samun albarka idan ana karanta littafin Allah haka muna kira ga iyayen mata na afirka suna nan a ɗan yi haƙuri a takaita magana saboda shi ƙur'anin ana karanta shi daga cikin albarkar shi ne kai shi aljannoma da suka ji ana karatun ƙur'ani da suka ce a yi shiru ina ya tafi
إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين
aljannu ne a cikin wannan sura mai lamar arba'in da shida aya ta ashirin da tara Allah ke cewa wa in sarafna ilayka nafaran min aljinni isma qur'an yastami'una alquran فلما حضر أي فلما حضر الجن القرآن المقروء المتلوى قالوا أنصتوا suna zuwa suka ce an suto la ilaha illallah ku yi shuru falamma qudi wallau ila qaumihim mundiri ana ƙara tilawa suka zamanto masu wa kai kai an ta takallam ina qur'ani kana magana an ce ibnu umar a cikin afar idan ana karatun qur'ani ya ji wani yana magana yakan ce an الله يتكلم وتتكلم أنت الله أنا مغانا كان مغانا سرك إمام مساء البركة مصابة دولنا التربية دولنا الأدبي نا الإنصات والإصغاء عند التلاوة قرآن لا حقوقي كما ربدا قوم شاشدة daga cikin haƙoƙin shi a kanka a kaina a kanki a kanmu gaba ɗaya as-sukutu wal insat wal isgha idan kana yuqta shuru daga cikin haƙin shi kamar da ya faɗa Allah ce كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب
هذا كتاب أنزلناه إليك مبارك لماذا يا رب ليدبروا آياته وليذكر أولو الألباب سورة داود سورة الصافصرة من لما 30 آية تقص آية 20 ترى حروا يقول مثالي littafi ne muka saukar maka da shi mubaraku Allahu akbar sai Allah ce liyadabbaru Allah mu illa ma'ana ba su yi surutu ba ta kan kiyaye wannan Allah ya kara mana albarka ya ko mutanen nan kabi da wannan jiha mai albarka gaba da muna mana gaisuwa muna kuma yi mana jajen abin da ya faru da mu na aika-aikan kwashi yara kuma muna godiya ga Allah mun samu labari da Allah ya dawo da su gidajen su salin alin Allah kiyaye gaba Allah ka fara yan uwa da yake mun zo cikin ujala ne lalle ba zan tsawaita ba maganar da muka yi shine wato za mu magana akan guzuri domin tafiya guzuri domin tafiya wato abu ne guda biyu ko kuma uku ita kalmar guzuri ita kanta sannan kuma domin kaga illa ce tafiya suna ne ai ba wai tafiya ne na taho daga kano zuwa nan tafiya wannan tafiya ake ne kuma sama da tafiya ake ne to wani ne guzuri shi yasa jigon karatun karshen aya mai lamba 197 ne kawo ta cikin bakara wata zawwalo وتزودوا فإن خير الزاد التقوى تقوني واتقون يا أولي الألباب
bayani mai tsayi da Allah ya yi alhajju ashhurun ma'lumat shine farkon ta ko to sai Allah ya kammala da wata zawwadu fa inna khayra zadi taqwa wattaquni ya ulil albab kuma ku yi guzuri sai Allah ya ce fa inna khayra zadi taqwa mafi kyawun guzuri tsoron Allah kuma ku ji tsoro na ji Allah ya ku masu hankali ashe mara hankali shine baya takawa wallahi al'azim wanda kaga yana fantamawa a sabo duk wani aiki na banza shine kai ba shi da hankali wallahi bai san Allah ba ke wallahi bai san Allah ba shine giya taba bin mata ko bin maza kaza ya akhi ali ajli hada khuliqt to wannan shine jigon guzuri domin tafiya in ka saukace muhazar musa mata suna wato jarabawa tsakanin nasara da faɗuwa duk ɗaya ne al-imtihan بين النجاح والرسوب ranar da ba jarabawa ce to amma mutu ɗaito akan wannan magana guzuri domin tafiya to amma kafin haka tukun kowa inda zan tambaye mu a nan menene amfanin hular da take kanka sai wuce a yau amfani gashi ko nasa menene amfanin yatsa da aka baka sai ka ce malam amfanin da yawa daga ciki fatar jikina mai kaikayi in sosa in ji daɗi har in lushe ido Allah ba suna kai magana sun ce ma hakka jildaka mithlu dhufri ba abin da zai sosa maka fatar ka mai kaikayi sama da farcenka to ashe kenan farce yana da aiki hularka tana da aiki wannan na'ura ta kabbara sautin suna da aiki wayan na da aiki kenan akwai makasudin samar da su to sai ka tambaye kanka kai menene makasudin samar da kai shi ne inda na dosa aiki me yasa Allah ya yi ka ya yi ni ya yi ki ya yi mu gaba daya haka kawai don wasa kawo dalilin me yasa Allah ya yi malaka وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون لا إله إلا ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين abin da za ka yi a wannan duniya ka ji ka dawo an fa gama maka magana me yasa kake duniya an kare maka bayani a cikin wannan sura mai lamba 51 az-zariyat aya 56 da 7 da 8 guda uku nan sun baka road map me yasa kake duniya nan me yasa Allah ya yi ne a Kebbi ya yi ne a Kano ya yi ne a Katsina ya yi ne a kaza kaza kaza manta da wannan ga dai dalili wa ma khalaqtul jinna wal insa illa yi khalas Allah ce ban hal- mutum ba ku ji magana sai don su bauta mini to an yi wurin kuma nan ma'abota ilimi na cewa sai da Allah ya fara gabatar da halittar aljannu saboda aljannu sun riga mu zuwa wannan farfajin duniya din waljanna khalaqnahu min qablu
والجان خلقناه من قبل من نار السموم
kafin dan adam min nari samu da haka aka fara gabatar da su Allahu a'lam Allah ya ce ban halicci aljamba da mutum ba a sai dan su bauta to ka'ida ita ce suna faɗa a cikin ka'ida cewa al-istithna'u al-istithna'u ba'da an-nafi يفيد الحصر والمي والقصر ga misalin nan na ce ni ban ce ka je kasuwar birnin kebe ba sai don ka sayo min tumatir kenan ka je ku kaso min albasa na gaya maka ai don Allah ya ce ban halitta da korewa ne babu hikima cikin halitta ta aldan da mutum sai dan wannan bangaren ba bauta kai ba ka bata maka to kaga daga nan masu fahimtar bauta kawai kai sallah sau biyar khalas ta kare in na fito wajen bauta a siyasa ba bautar Allah a noma a sassaka a gyattanci a zaman aure ka yi kuskure domin kai ne halittar nan da ya ce dan bauta na yi ka kai kuma ka fahimci bauta shi kan shi kan musulunci guda biyar ne kawai Allahu akbar khalas an ka fita ba bauta to ai ya ce ba halicci aljan ba da mutum kai ne wannan halittar ba a asibiti kai ne fa a gona kai ne a lecture theater a university kai ne kai ne ke ce wannan halitta a ainihin kitchen din mijinki kuna fahimta ta ko na tuna Allah ya ce ban halicci aljanna cikin musulunci guda da suna kuskure ibn taymiya yana faɗa Allah ji kai yace ibada suna ne wanda yake jami'i wanda ya shafi duk abin da Allah ke so magana ce ko aiki ne to nan Allah ya ce ban halicci aljamma da mutum ba sai don su bauta to ashe bautan nan yadda ta kamata ita ce guzirin da muke nufi ba wanda zai tinkari lafira salin alin wallahi in ba bauta bautar kuma sai abin da Allah ya ce ɗazu nake karanta wani kafiri ɗazu ɗazu zan shiga wurin nan mutumin inda wayar yau da abin da Allah ka rabi shirme to shi da wani shi iya gaske shi ke so ina so mu fahimci inda na dosa a magana guziri kuma kai ka sanin aka ce guziri abinda za ka riƙe saboda kashe maka bukata mai zuwa in za mu tafi aikin hajji daga kebi ba muna rike kudin guziri ba don ka kashe a kebi ko kaje saudiya sai ne malamai sun ce asalin dalilin saukan aya wasu mutane ne suka zo aikin hajji daga yamma ba wanda ya riko ko kwabo umar ya ce ya suka ce mun zo ibada ne ina mun bari ce mun dogara da Allah ce ƙarya muke yi ko tazawwadu fa inna khayra zadi taqwa wattaquni ya ulil albab ku ji tsoro na ya kowa abota al albab al albab jam'ul lub hankali to da haka magana ta kenan guziri domin tafiya in ka ce kuma domin wannan lafazi ne ta'alili misali akaltu li ashba'a allamu lil illa al-bulugh al-arabiyya kun gane kuma umaris riyadiyat kulli yawmin li ataqawwa allam lil illa sharibtu li'arwiya zama'a na sha ruwa don kawo da ke shi Allah mu ce aljanna da tuba illa li illa al-istisna ne bayani akai li lil illa sai dan subota min to botan kuma kunji so safatar ka bauta ne shan ruwan ka bauta ne in na sha da hagu na saba wa bauta da dama ya kamata ya sha ko ba gane ba ne idan ka ci abinci sama da bukatar jiki za ka cutar da jikinka ko baka kasance a cikin da'irar bauta ba idan kana tafiya a ban kasa kana nuna isa kana wani borokoko da torokoko da koboroboro to wannan ka sa a manufar bauta to ashe ibadar nan dole mu kiyaye ta hatta jami'a in za ka shiga ka rubuta application kai istikhara Allah ya zabar maka akwai abin da baka bukatar istikhara za ka je ka nemi haddin qur'ani kuma arama ka ce sai ka istikhara ana ba istikhara ka ce alaysa kadhalik bal tayyib to da ka yani wannan guzurin ne shi ne bauta bautan ubangiji to a yau ka tambayi kanka ni ma an tambayi kaina ke ma ke tambayi kanki ni ma kan adalci zurin yadda ya kamata mun san tafiyar nan tana gaban mu kuma al-imam ibn adham cikin malamai ne da dadewa ko dai na da karkata zuwa ga sufanci sufanci amma babu da wannan me ya faɗa maka aka ce wata rana yana tafiya a iraq ko basra sai mutane suka ce ga ibn adham suka ci gaba ta malam muna roƙon Allah Allah baya amsa mana addu'a sun ce kai baya amsa muku addu'a sai ja ayar ya ce ku roƙe ku amsa wace aya ce
وقال ربكم ادعوني استجب لكم ان الذين يستكبرون عن عبادتي yace
ساخرين ba Allah ya faɗi wannan magana ba ya ja ayar suratul ghafir surata 40 aya mai lambar 60 wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum innal ladhina al-aya ubangijin ku yace ku roke ni astajib lakum zan amsa muku ku ce bai amsa muku addu'a yace to in har kun fahimci haka saboda kuna da cututtuka guda goma shi yasa ba amsa muku addu'a da na kalli cututtukan sai na gado suna cikin mai astaghfirullah astaghfirullah yace da ku innakum tad'una mahabbatallah wa la tutunahu haqqahu kuna da aure son Allah amma ba ku ba shi hakkin shi na biyu wa taz'umuna hubban nabiy wa la tutabbiquna sunnatahu ya salam kuna claiming son sunna da baka amma ba ku bin sunnar shi na uku wata ƙara'unar ƙor'anar karim lakin laisa alaikun hakaman ba shi ne tsarin mulkin ku ba ha to ba haka yanzu muke ba yanzu ba ana musabaka mai duguri ba ta ƙasa ko ba ku bince ni ba ne yanzu ka ɗauka inda yake musabaka duk gaba ɗaya ɗakin musabaka duk musulmi ne, babu wani bare cikinmu amma inda wani zai sata a wurin za a yanke hannu ko za a miƙa mai 'yan sanda a ina aya yanke hannu a kawo aya
والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله na'am والله عزيز حكيم ba da misali ne kawai don suna cewa bil misal yadda da maqam ta hanyar buga misali zance ke fitowa ya ce wa sariqu wa sariqatu faqta'u aydiyahuma jazaa'an bima kasaba nakal menene wallahi azizun hakim al-ma'ida aya 38 da barawo da barawo ne ko yanke hannayensu ran ba ku misali yace to qur'ani kuke karantawa ba shine tsarin mulkin ku ba ko ni ba zan iya yanke ba yau mun shiga cikin musiba yace to mushkila ku kenan yace na hudu ko na nawa kenan zan faɗa kun ce kuna son Allah kun ce kuna son manzon Allah kuma kuna karanta Qur'ani uku kenan ko na hudu yace wa ta'lamuna anna ash-shaytana aduwwun lakum lakinnakum tuwafiqunahu kun san shaytan makiyin ku ne amma kuna bin shi Allah bai ce maki bane إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا
kaji ko إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب إن الشيطان السعير لكم عدو فاتخذوا حبيبا وليا أعوذ بالله عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب الصعيد صورة 30 بالفاطر آية الشدة shaɗan abokin gaba ne gare ku ya ce to kun san makin kuna ma kuna muwafaka da shi ya faɗi nawa kenan kuna biye da ni yace wa ta'lamuna anna al-maut haqqun wa la tasta'iduna lahu wasu mutuwa gaskiya ne ma ba ku shiri ina guzurin ku Allah bai ambaci mutuwa ba a mutu ba ba na aya ƙara ba كل نفس ذائقة la الموت ilaha illallah وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور akwai ɗayan kuma
كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون
iyakansu kenan a wuri uku a ƙorayar da Allah ce kullu nafsi kullu nafsin kullu ta farko suta ala imran aya 185 Allah ta'ala ya ce kullu nafsin za'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah faman zuhziha 'anil nar kufas duk wanda aka nisantar da shi gabarin wuta aka shigar da shi aljanna faqad faz wa man tattala mata da buru rayuwar ruhu ne kawai ta adam ya ce kullu nafs hatta bishiya hatta ruwa annafs ya sake maimaita wannan ya nuna maka me a cikin al'ambiya sura 21 aya 35 wa nablukum bisharri wal khair fitna la turja'un ya sake maimaitawa a sura ashirin al'ankabu aya hamsin da bakwai kuma turji'un turji'un a ƙur'ani sau goma sha tara allah maka za a tafi za a tafi za a tafi ya ce wata koyomin turji'un واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله la ilaha ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون ويوما ترجعون في الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون البقرة 281 كده هذا دون من نقار fito maka da maganar shi ibn adha abu nawa kenan mun san mutuwa gaskiya ne sai ga mutum dan shekara 40 yana da burin shekaru 40 nan gaba abu ne mai sauki ka je ka kwanta a ɗauki gawa gobe sau nawa aka yi ɗazin nan kafin na taho nan na zaune a gida sai aka buwa mai ƙaninka da kuke uba ɗaya ya mutu a tattauna da ne yanzu a kame lokacin shi الموت يأتي بغتة والقبر صندوق الأمل اعمل ما شئت فإنك مجزي به أي والله وأحب من تحب فإنك مفارقه كصد دون دك كذاك رغدش ما ترك رنك بابنك رسول الله yace da kun san mutuwa gaskiya ne ina koro maganan ajiyar ke ita kuma mutuwa ta isa ma ta zunguro wajen neman guzuri farko dai kasan ba ta jira sai da jira ta halin ta kenan na biyu ba ranta da ko kowaye kai malam ne almajiri basaraki ta taho ta ɗauki sarki mai hawa da dubun dawaki ga dubun matsara a ɗaki inda ma ta fi ƙara auki ba ta bar fanko maras kwabo ba dubi da fir'auna wai shi mai dagawa ba kamar shi har cikin ruwacin ta bi shi bai haye ba ta makure shi bai kai ga abin da ya nufi ba umarun dallaji koro yarmace a kuma shi sallo ba su dalhatu yau a zazzau su ina aminu babba sun mace sai an matansu kyan shigansu da kyan adansu ba ka ƙara ganin ɗayansu in ba da sun bari ba ya kare da kake jira ya kai mata ya kai yarinya kurce ta ɗaiɗe ta ɗaiɗe ba wanda da wannan kuma mutuwa tana aiki ne ta bakin bature indiscriminately ba ta bambancewa sannan kuma ita ke mutum transfer ta ɗauke shi daga gida ta kai shi rami yi awwalu an karibin min kusurin muzakhrafatin ila baiti tura in ji mai zuwa faisun hutun a hata bin shi hubu lectura ya ce na gaba kun ce kun san aljanna gaskiya da ma ba neman ta sai dai kawai mun buga kawai muna son aljanna lakin ainihin al'amal na gaba kun san wuta gaskiya ce ma ba kwa guje wuta kuma yace rabbana innaka man tudkhilin nar faqad akhzayta wa ma lil zalimin min ansar kai ka san wannan al imran 192 sannan kuma yace kuna cin arzikin Allah ba kwa gode mai kuma Allah yana so in yi mana arziki mu gode yace in kun gode mu zaka وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم نعم.
ولئن كفرتم إن عذابي وإن لشديد تأذن ربكم لئن شكرتم ايش لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد سورة شهر آية تبقي سورة إبراهيم يعني سيكا قوبي كما لأزيدنكم اللغة العربية اللغة العربية كل سنة اللام للقصر أذلنكم في لمضارعين مؤكد مضارع موربين ما كان ضمنتم مبني أو نور دي ابن مالك وفعل أمر ومضي بني وأعرب مضارع مريا من نون توكيد مباشر ومن أخر كيرون من فتن لا أزدن يتدقون سن بلللي متقسكي هذا هو كنا تن أرزكي الله كنا بتنسي نو كنا سنوكم سيتي kuna shagala Ha, ka iya wani mutumin banza ne ba shi da kirki amma baka kallon kanka Allah ji kan al-qahtani yace la tushghalan bi aibi ghayrika ghafilan an aibi nafsaka innahu aibani kar ka shagala da aibi kamar ce da kanka ba ana nufin kai shiru kar ai magana kan nan ai magana da a gyara amma ne wani ne ga mutum mai ko da dai laifi tudu naka wanda ka tattaro ne kake hangen nawa ne ga mutum mai gargadi ne bai bar saman ubangiji ba ya ce da kuna wannan na goma sai ce kullum kuna binne mamata amma ba kwa wa'astuwa na tabbata an kai gawa kabari wa abin kebe ba sai ka sani ba kuma na tabbata an haihu yau dole ai ba sai ka sani ba ai to abin da ya faɗa kenan na ga in shigo da wannan ne in ƙara faɗaɗa sakon arabtum haka ya ɗuma masu albarka ba na sun na tsawaita da Allah karatukan za su biyo baya bisa timetable da su su dan wasu na da mujahid suka tsara Allah ya saka da alkhairi karam kala muna godiya da lokaci da bayar da ya dauna alkhairi to in kammala mai maudu'i ne guziri dan tafi to sai mu koma zuwa ga guzirin kamar na me guzirin nan ina so mu faɗe su ne ƙarƙashin aya mai lamba 177 cikin bafa laisa mira
ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله na'am ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون wannan aya ita ce mai lamba 177 cikin sura ta biyu al-baqara in ka ɗauki sakon da ke ciki ta ishe ka duk wani guzuri duk aya ƙura ne ma guzuri ce Allah ya ce laisal birra ku tsaya ku tsaya ku tsaya nagarta ba ita ce yadda kuke tsammani ba laisal birra an tuwallu wujuhakum qibala al-mashriq wal maghrib Allah ya kore nagarta ba nan bane nagarta ba wai ku fuskan fuskantu da fuskan ku gabas ko yamma Allahu akbar na'am wannan alama ce kawai amma me ke zuciyarka sau nawa mutum zai zo sallar juma'a amma ba rawo ko ba a yi ka gan shi ya- kamar ashe munafikin kare ne bayan Allah na ibada hankali shi na kan takar ainihin albirra ko yana kusuri ai wallahi ka taɓe wallahi mutane su saki jiki sun zo buɗa ma kai sata ka Hmm? to amma shi ma ya kalli gabas liman ya kalla shi ma sai ce laisal birra an tuwallu wujuhakum qibala al-mashriq wal maghrib kuma menene albir albir husnul khuluq hali nagari gaskiya rikon amana tawadu hmm? karatun qur'ani qiyamul layl sada zumunta kula da haƙƙin makwabta hatta kazanta in ka gani akan titi ka kauce yar uwarki abokin zamanki a gida karki ɗauka kishiya ki ɗauke ta yar uwa masoyiya ya ku iyaye mata wannan na sha faɗa mata in babu ku ba gida in kun yawa gida ya kyau kar ku sai gida ya ɓaci a gida ya kyau ina fata an gane ko wani na baku misali ne laisa albirra an tuwallu wujuhakum qibala al-mashriq sai ce me walakin albirra na farko man amana billah ko lissafi abu guda goma ne albirru nagarta na tattare da wanda ya imani da Allah wanda ya imani da Allah hakikanin imani wallahi ba zai sata ba no imanin zai hana shi ba zai zina ba kai ya tsara mutane wai yana kidnapping wallahi ba zai yi yana da mechanism da ke hana shi haka shi ne albir ba zai ɓoye kaya a kasuwa don ya yi ainihin abin da ake kira wato ihtikar ba holding ramadan na karatowa a je a cin kayan abinci a ɓoye da kunta ta mutane ba zai haka ba da sauransu walakin albirra man amana billah na biyu wal yawmil akhir Malamai suka ce sumiyat al-akhiratu al-akhirata li ta'akhuriha an ad-dunya wa ba mai saurin karewa ne lidunuha ala al-inqirab da haka aka ce duniya waɗanda suke da wato ayin nagarta na biyu su yi mai da nan lahira man amana billah wala mil khair sai ne wal mala'ika sun imani kuma da mala'ika imani da lahira na zuwa zai sa kowa ya saduda yayi aiki saboda wannan ranar yayi aiki saboda na hisabi inna fattaqwa saboda haka walakin albirra man amana billah wal yawmil akhir wal malaika wal mai wal kitab wan nabiyyin albir kenan imani da Allah ranar lahira da littafi wani littafi idan ka ce alkitab jami'ul kutub saboda wannan lam din listighraqil jami' misali mu yi imani da qur'ani shi littafin mu da duka littafai gaba daya a taura ta annabi musa mun yi imani da ita amma ina take yau linjila da aka ba annabi isa ina na maryam mun yi imani da ita amma ina take yau wa atayna dawuda zabura mun yi mata amma ina take yau to qur'ani imanin mu da shi shine muhaiminan alayhi shine jagoran su gaba daya to Allah ya ce nagarta kenan shine kuma guzur da ni nake nufi man amana billah wal yawmil akhir wal malaika wal kitab wan nabiyyin wa atal mala ala hubbihi na nawa kenan shida ko da ya zo na shida din sai ba da kuma list kafin ya koma da mutum ku duba wa atal mala ala hubbi ya dauki dukiya da yake so idan ka ce almal ba an nuqud bane an naqdu shine asalin kuɗi amma almal hulaka mamal ce duk abin da zaka kama ka sayar ya zama kuɗi kashi hannunka ana kiran shi almal shi yasa a lugar shari'a المال أعم وأغرق وأشمل من إطلاق النقد أفهمتم كلامي؟ طيب saboda wanda ya bada duke shi masallaci muna bukatar mota ta daukan gawa ka bamu ka bamu almani ko ba ka bani za fita da awa a kebe a ƙauyuka sai ka to ga ainihin abinci abinci ka zan dafa ka bamu almani to in kana son ka samu guzuri kana da ainihin abin da Allah ta ake cewa wato guzuri wa atal mal sana ala hubbi akan kana so barka bayar kawai to ni wallahi an kunta malaman nan kullu to dai gashi nan dai kenan ba da Allah ka bayar ba ma son ma irin wannan ummuka ba ma so rike in za ka yi mana gode wallahi rike kayanka ba masallaci ka ba da awa ka ba kungiyar kira zuwa ga sunna dukiya mai yawa duk kudi ma tsoro kudi mai nishi ba kuma ka ɗauki kudi cirka ba mu muna neman miliyan ɗari ka ce ga dubu hamsin aina allah baya kaɗan ba yawa yana yana kaɗan mana me ina mallaki dubu ɗari ana neman taimako in ba da naira goma wallahi ba zan karɓa ba idan ku ba ka da hali karkai abin da ya fi karfin ka ina ba da misali ne wa atal mala ala hubbihi hubbihi dawil qurba in uwan kusaci wanka uwa ɗaya uba ɗaya ankal ɗinka baffa ɗinka rafaninka ji mutanen ga kawunka a ka ba shi dukiya akan kana so yanzu bari tambaye ku mutumin da ya ɗauki zakka ya ba ɗan uwan shi uwa ɗaya uba ɗaya ko uba ɗaya ko uwa ɗaya zakan ta yi ana as'alku yana daga cikin tsari na ana as'al a takallin ma'una kashi i talk and i inquire don in san karatun ya zauna in san cewa bokitin karfe nake zuba ma ruwa ba kwando ba hukumarin ba kwanduna bana idan ka ba da zakka ga ɗan uwanka na jini zakkan ta yi ta yi hatu burhanaku na'am akwai da gaskiya yi ai malamai suka ce idan ka ba ɗan uwanka na jini zakka ka ladabi ma ke gare ka sada zumunta kuma ka sauke zakka tun da ciyar da shi ba wajibi ne akan ai ba mahaifinka muka ce ba ba matarka muka ce ba a fahimtum kalami wa atal mala ala hubbi dhul qurba wal yatam kar ku manta ba na shida ne karkashi na shida ne Allah ya bada wato sauran lissafi kafin ya koma wa qama salat ko ban ci lissafi walakin al birra kitab wannan sai ce wa na shida karkashin na shida ne sai ba da subtitle kun fahimce ne ya ba da zakka ya ba da dukiya ga zawil qurba yan uwan jini an nuna maka muhimmancin zumunta wani ya tama da marayu a larabci ya tama kan zamanto jam'in ya ce ya tama sa'a ko kuma al'af'al al'aita luga to wani ne maraya a cikin itlaqi suka ce maraya biyaron da ya rasa uba kafin shekarun balaga mu yanzu da wannan ta'arifi na malamin fiqh amma wanda ya rasa uwa ba a kira shi maraya sai da kira saboda ba shi da uwa tausayi kawai misali saboda shi wanda ke kawo mai za a ci uba ne Allah ya dauke shi misali sannan kuma kafin ya kai ga balaga in ya balaga ai ba maraya ba a fahimtar kalami saboda haka wanda ya bada dukiya ga zawul qurba wal yatama wal masakin والمساكين da kuma miskinai in tambaye ku da miskini da faqiri ayyuhuma ahwaju wa afqaru wanda ya talauci miskini ya talauci sama da faqiri takallamu ibadallah wanne ne fi bukatuwa ne wannan matsala ce malamai sun kalafa a kai amma ni na fi gamsuwa faƙiri a fi talauci domin an ba su sake mutu fagar lima sake malamai suka ce ai tun da dai miskini haina da jirgin ruwa haba malam shi faƙiri fa ai ko fahimta ko so Allah ta'ala ce ba da dukiya ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل لكم أن تفركي رجل جاءنا هنا وقال والله إنني مسافر من كانوا إلى سقط وانقطع الزاد بالله عليكم سائلوني لأوصل الصيد طيب تقابل ابن السبيل تسدين كم يدع عنك لي دوات المسكين لا يترى نعم أقول سيئم قيتر فهو ناينكو أقول سيئم idan mutum ya zo ce don Allah tafiya zan yi ku taimakin da kudin mota mai girma liman zai ce to shi kenan yan agaji kudin mota kake so to ga kudin mota ku kai shi tashin mota abin da ke ba kar ku ba shi ko kobo domin a toshe kofar mabannata akwai masu yi mun kama kama da ce wallahi sai mai zarafi tun da ka ce Allah to amma kuma don me za ka cutar da a kan shi idan kuma gan ba shi kudin in ma cin ya Allah san al'amalu bin niyyat wa atal mal ala hubbi dhawil qurba wal yatama wal masakin wa ibn as-sabil was-sa'ilin tayyib sai shi wannan dan tafarki ta dama zan tafi kallon kwallo ne a Lagos ina neman taimakon kuɗi za mu bashi saboda na ba ya ce an zuwa shi ko kenan sharaɗi ne ga duk ibn samil sai idan aikin alkhairi za shi ah gaskiya ne wala ta'awanu alaihi duwan cikin ainihin alma'ida aya ta biyu to wannan kare mu shiga cikin tafri'at da yawa ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين da wanda bai yi roƙo don Allah ku taimake ni talauci ya fafaro shi har ya furta sai mu ba shi nawa kenan nawa kenan wa firqa haka ne ko da kuma yan tauyayi wannan bawa ne za mu ba da dukiya yan tashi واليتامى والمساكين وابن السبيل وفي الرقاب أنسى منار an samu nawa to sai Allah ta'ala sai ya koma ya ci wa kama sala na bakwai kenan ku kalli jere din ya kore maka albirru ya kore maka wannan guzurin an tsuke cikin abubuwa guda goma ne in kun fahimci da kyau wa kama sala kuma tsayar da sallah to tsayar da sallah kamar yaya akwai wata fitina ta taso kwanakin baya wasu mutane ne suka bayyana ƙur'ani dai suna da shi amma ba sa sallah na'am ya kwarai sai suka ce to ai cewa aka yi ku tsaye da sallah to mun tsaye da ita to kaga ina guzuri nan taɓewa wai saboda suna ji to ai ba ana fasra aqima salata ku tsayar da sallah ku ba da zakka wannan sallah mun tsayar da ita zakka za mu bayar ya jama'a talauci rashin guzrina nan a ƙauyukan mu da yawa shi yasa kullum ina sha ba da shawara wa'azzukan da muke yi ya kamata a ringa zuwa ƙauyuka ana tara mutane a ilmantar da su a musu a tafkifantar da su musamman waɗanda suke ba musulmi ba suna shiga suna halakar da zuwa ga wani addini kuma da ba wa kama sala sai ce me wa atar zaka ya ba da zaka in tambaye ku zaka ana fi dama abu nawa ne ana fi dama kuɗi naira dala riyal dutch mark uh, sterling pound japanese yen cd na ghana chapa wanda kudi ne gaje nawa ne ga watan bature sha nawa to sai allah ya baka miliyan 100 Allah kawo su masu albarka yau ka samu miliyan ɗari naka ne halak malak ai za ka fi da zaka sai shekara ta yi tuku madalla to cikin ikon Allah sai aka samu wata goma sha ɗaya sai a wata a wata na goma sha ɗaya da mallakan kuɗi sai ainihin ɗari wata kenan kana da nawa in ka tashi fidda zakka za ka fidda ma miliyan ɗari ne ko miliyan ɗari biyu mas'ala fiqhiyya na miliyan ɗari ko ɗari biyu ɗari sai misa muka ce miliyan ɗari ne ya baraka lafi ko saboda wannan kudin ne shekara wanda suka ce ɗari biyu mai ɗari
wanda ya jawo wani madalla ai kuskure ne ka fita miliyan ɗari ɗari biyu za ka fita
biyarsa ne ai kwarai da gaske don fuka na cewa inna ذبح الأم من الأنعام ذبح الجنين idan tinkiya mai ciki ka kwantar ka yankar da ita to yankan uwan yankan ɗan ne duk ka taushe sa ta kunya kawai ka ce saboda haka wannan miliyan ɗari tunda ta gangaro ne daga ainihin miliyan ɗari haka za ka tattara ka fidda zakka ka kasa miliyan ɗari biyu gida arba'in wa ruba 40 ita ce zakanka wannan ba da misali ne kawai sannan za ka ba da zakka daga dabbobi daga amfanin gona da sauransu a taƙaice kun ji ainihin hanyoyi na guzuri daga wannan aya mai lamba 177 ذوي القربى واليتامى والمساكين عرفين سوى قام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بأهلهم إذا عاهدوا أن ساكي زواوا masu cika alkawari in suka yi wallahi yana daga cikin guzuri da ke nauya maka lada cika alkawari abinda ba zan iya ba na ba zan yi alkawari shi sam wanda ne maka alkawari zan baka waya kyauta to sai ka cika ƙa'ida ne wani zan baka kyautan kaza shi yasa a wannan gaba 'yan siyasan masu girma da Allah ku yi ƙoƙari ku dinga cika alkawara abu ne muhimmi a nisanci zuwa inda ake bikin saukar ƙorani wani ce to na ba da kyautar miliyan kaza kuma ya faɗa ne a yi kabbara a yi ta bin shi a yi ta bin shi malam suna yi wasu ban ce duka ba da Allah ku dinga mutunta alkawara sun ce an jazal hurru idza wa'ada ne mutum da ne yana cikar da wani sa an gane ko walau bi adihim idza a'adu sai ce wasabirina fil ba'sa'i wad darra wa hina al ba's da masu hakuri to in tambaye ku menene hakuri wa zai bani ta'arifin hakuri wannan magana kan guzurin tafiya hakuri suka ce hamlun nafsi alal makarihi ibtigha mardatillah ka dora rai kan abin da rai ba ta so dan duniyar da Allah ka dauki misali lokacin mukumukun sanyi sai ka ji baka son taɓa ruwa to kuma gashi dole ka je kai sallah to kai hakuri da wannan ruwan ka dora kan abin da ba ta so kana son Allah ya da kai ne in dan ta zuciya ne sai ka je kai ta baccin ka kawai lakin ka sabar to Allah ce wasabirina fil ba'sa wal min min al ba's al ba'sa wanda suke yin hakuri a cikin lokaci na ainihin yaki da cututtuka da kuma kuntatar rayuwa to wannan fa shine hakuri hakuri kuma iri uku ne akwai hakuri kan bin Allah ka fidda kuɗi ka je aikin hajji sai kai hakuri ka fidda kuɗi ka bada zakka kana son kuɗi sai kai hakuri ko ba haka ba wani ya hana maka kai ka bashi sai kai haƙuri akwai kuma haƙuri ga barin sabon Allah ibn al-qayyim a cikin littafin sa'udatu sabirin ya ce wanne ne fi muhimmanci haƙuri kan bin Allah ko haƙuri ga barin sabon Allah na'am zuci ido ya ga abin da yake sha'awa na kallace kallace ka ce Allah ya hana wallahi sai kai haƙuri a aje dukiya inda ba mai ganin ka zaka mutum zai iya sacewa ka ce a in kana sahibul la yarani fa rabbi yarani sai ka hakura giya barin da sai da hakuri caca gulma yaudara munafinci kha'inci hada tsakanin mutane kidnapping ya sai da hakuri dole sai an yi dambe da zuciya in dai kana neman guzuri mai kyau saboda tafiya haƙurin kenan malam ya ce sabartu wa man yasbir yajri fi sabrihi aladda wa a'la min janan na'li fil fami cikin mimiya yace na haƙuri wallahi wanda ya haƙuri zai tadda ladan haƙurin ya fi ɗan dabino daɗi a baka إنما يوفى الصابرون أربعة إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب إنما للحصر والقصر هذا سكن فضاء معلم اللغة إنما كدي exclusively يعني كدي Allah na tuɗaɗo lada ne yana hambuɗo lada ne yana yin indoro na haka ya faɗa cikin wannan aya suratu zumar sura 39 aya ta goma innama yuwaffa as-sabiruna ajrahum bighairi hisab ya baka lada babu iyaka shi yasa mala hakuri babu da yafi shi dadi amma yana da wahala ne wallahi mala wani ya ɓace ka kace na yafe muka Allah sai da gaske sai da gaske ya bata ma ka kyale to balle kuna yau zamanin bacin rai sai na nuna maka sai alƙali ya rama inda ka yi hakuri ka bar shi ma yana da wahala shi zai ce wa yi laƙaha wa ma yulqaha illa alladhina sabaru wa ma yulqaha illa dhu hazzin
Sura azim arba'in da ɗaya kenan ba masu kaiwa ga wannan alkhairi illallazi na sabaru sai kuma zo haɗin azim masu babban rabo Allah ka ba mu ya rabbal alamin yana daga cikin hakuri matarka ta bata maka ka tana alkhairanta uwar ƴaƴanka ce me kula da yaya me dafa maka abinci ita ce mahallin sauke sha'awaka da Allah ya halatta maka baka taba bata cefanen abinci ta ka an samu matsala ba, sai wannan karon sannan ka dinga bala'i ke kuma mutumin nan duk abin da kike so zai kawo miki kalaci sakwara kaza kaza farfesu komai a kawo ranar da ka yi kuskure sai ka zama bakin kaza ci ka goge samarin ya jama'a kwanakin masu ba masu karewa ne والصابرين في البأساء والضراء وحين البعث لو كنت يجي كده سي الله يتمي أولئك الذين صدقوا أولئك هم المتقون أي أولئك الموصوفون بما ذكر وأن سوري ما سجزكيا kuma su ne masu takawa yan uwa masu girma abu guda goma Allah ya lasafta a wannan aya 177 a matsayin talhisi na guzurin da nake magana akai to amma ai ka faɗi abin da ake so a yi abin da ba a so ba ai abin sha faɗa shirka ba zai yi a ce kana neman guzuri kana shirka kai bid'a ina kai na ita bid'a ai shida ne ya ce bid'a shirin tana da yawa wallahi malam sufyan al-thawri yana cewa البدعة أحب إلى الشيطان من المعصية لأن المعصية يتاب منها أما البدعة فلا ما بس أو أنا إيه توبة mutum yana kaza a ce na tuba amma ita bid'a kamar munafuka ce ta yi kama da addini ba addini ba ce an yi sallah salati goma ga annabi sai ce ba salati a Qur'ani ba salati ne muka ce akwai annabi yayi ita ce mushkila su suka kato ba zai yi ka samu guzuri zuwa lafiya ba wallahi al'azim kana mai bid'a daga cikin bid'a addu'ar bakwai addu'ar uku fidda'u duk wanda aka masa fidda'u an zage shi Allah ku zage فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أثخنتم فش- فإما منا بعد وإما فداء الآية سورة 47 سورة القتال وسورة محمد idan kuka haɗu da kafirai aka yi kashi da kashi kwanji da kwanji a barbar riƙa ku da kiwayen su fa imma mannan ba'adu wa imma menene ida ga dama ku sake su ga dama kuma ku doka musu ransom ku doka musu expiation sai sun biya kuɗin fansa saboda suna kaskance ne ban gane ko kun gane ba bahaushe ne ya bata ya sa fidda ya sa shadda fida Allah ta'ala ya ce ba shi daga nan kenan an dora mai fansa ne domin a kaskance ki sai mutum ya mutu kace zaka masa fidda wato kenan ka gamsu cewa yana wuta kai zaka yi addu'a ka fanshe shi wannan ba karamin hadari ba ne hadari ne daga cikin guzuri dole ka nisanci ayyuka da sabo ba ka yi ba su a cikin hadisi mai lamba 2306 a cikin tirmidhi hadisin abu hurairah kuma hadisi ne hasan والحسن المعروف طرقا وغدا رجاله كما البخوني فلا طيب انصر سينا تشيوا اتق المحارم تكن اعبد الناس وارض بما قسم الله لك تكن اغنى الناس جميل واحسن الى جارك تكن مؤمنا وأحب للناس ما تحب لنفسك تكن مسلما تيجي ولا تكثر الضحك فإن كثرة الضحك تميت القلب الحديث yace ka nisanci duk aikin sako sai zama kafi kowa zamantuwa mai bautan Allah Allah ka ba mu irin wannan yace ka yarda da abin da Allah ya ga ya baka a rayuwa kar ka yi rigima da kowa wasallallahu min fadlihi sai ka zama sarki wajen wadata sannan kuma ka kyautata ma makwabcinka sai ka zama mumini na gaskiya sannan ka so wa mutane abin da kake so makanka sai ka zama musulmi sannan ka nisanci yawan dariya dariya barkatai teku yana kashe zuci to kaga wannan ke musulmi na gaba ka nisanci sagaira ka ce wannan ai karamin laifi ne dan ta wuce na kalle ta kawai daga hauzu billah ya akhil karim baka san ita zina a'udhu billah asali kallo bane yace kullul hawadithi man sha'uha min an-nadari fa mu'dhamu an-nar min mustasdari ash-sharari والمرء ما دام ذا عين يقلبها في أعين الغير موقوف على خطر يسر ناظره ما ضر خاطره لا مرحبا بسرور عاد بالضرر يجي أصل أبو تهير كلوني نظرة فابتسامة فكلام فمؤيد فلقة to ka kiyaye ido ina kira ga matasa ba musamman matasa ba guzurin zuwa lafiyar ba ne ku bata lokaci kallace-kallace a yin social media da sunan da yawa da facebook wadda take da followers fiye da biliyan uku da kari 3.3 ko 7 biliyan tun lokacin da shi zuckerberg a massachusetts ya fara buɗe facebook a ba facebook a matsayin the faces of the student a jami'a daga ba abin ya rikide misali yau adadin fa har ya fi adadin mutanen najeriya da faransa misali to akwai alkhairi cikin amma kalli shar da ke cikin facebook yau zage-zage cin mutunci ƙarya duk abin da ka sani ba wanda ya tsira da zagi an zagi mara an zagi sarakuna samari karku yi haka ba ku zirin alkhairi ba whatsapp me kuke a whatsapp kalli alkhairi sharri ka bai instagram in matan da a'udhu billah suke tallata jikinsu su raici wai su harga aikin zama kariya alade wanda ya wurin mutu jikin da aka ce rufe shi ba mai ganin sai an ba da sadaki wa atun nisa'a وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا ba zai yiwu ba ka ga jikin mace yadda Allah ce sai ka ba da sadaki وآتوا النساء صدقاتهن نهلة فإن طيبن لكم عن شيء نفسا فقلوا هنيئا مريئا قرآن كان فوفو النساء آية هدو sai kun ba da sadaki amma kin zo kin tallata jikinki hai hai kowane kadangar yana kallon ki ina mutunci ki misali ku kiyaye wannan don Allah kuma ya zaki ma kima aure ki ko kuma samari ku nisanci kwaikwayon kafirai kana dan musulmi kana kwaɓe wanda wai kai asda menene asda inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ku ɓata lokaci kan kwallo ka san La Liga club nawa ne a La Liga ka san Real Madrid ka san Barcelona ka san ka san amma Fatiha sai an kwato ta daga bakinka kawai irin mutum ne kai waɗannan duk ka san su Man United Ashton duk ka sani ya Allah ya shabab din aina qur'anukum aina sunnatukum ina guzuri in ka ce kai yaro ne mutuwa na nan to ka ka san mutuwa ta dauki jariri ta barka shi ne wazo duniyan ba ta same shi ta kashe shi kai kuma ka zo duniyar har ka san birnin kabi har ka zo kun karatu haka za ka jira ka ne wallahi wannan na tuna da wani abu da ya faru wata yarinya a samun sai haka malam yarinyar nan aure aka yi mata aka tara gaggarumin biki ta ci ado ta ci kwalliya aka kama katoton hall ba sai na faɗi wani gari ba ne arewa ne malam an je ana biki an taro ga kunshi ga kaza kawaye suka ru can sai ta ce mama wallahi ban yi sallar la'asar wato amarya ce za ka yi ta ɗaki ta ci ado sai ta ce da uwata mun yi la'asar ba sai uwata ce ke la'asar cikin wannan adon ki yake wanki kunshin da aka yi miki ki bari tukar da gaba ta ce mama in ajali na zai ta ce mana shi bara zan taji mutuwa ke mala aka ce yarin sai ta fita harkar uwar ta ji malam ta kabbara sallah tana dora bushi Allah jararanta la ilaha illallah astaghfirullah إن المنون هي السبيل فمن يكن لم ينتسب رجل فكأن قدر عند ابن الناصر اسكندرية mutuwa ita ce almanun wanda bai taka hanyar ba faka an kadi ai faka an ma da kada kuma da ta mutum sai Allah ya batta haka bata bingire ba sai kawai suka ce wai ina amaryar sai wata ce wai ga tana sallah haka ashe keke a raini haka yi ka wannan wajen ruwa ce wannan ke da Allah ta so malam ta tafi to me wannan kaga ta mutu akan me guzuri ne ke kuma mara kyau ku dinga karanta kisas wannan kisa ce ita ma na karanta yara ne a haidattin kasashen larabawa suka je cashewa a bangkok thailand hasan bangkok وما أدراك ما بانكوك شيء يزعج ba na ce ba musulmi ba ne malin su uku ne ga kuɗi ƙasashen laraba ne ana tsakiyar disco ɗaya malin sai ya yi slumping sai ɗaya ce innahu ya mutu ya mutu ne mai drinkahu suka ne suka wani ya kalmar shara sai ce la a kolo ba zan faɗa ba haka ya mutu wani guzuri ne wani إنا لله وإنا إليه راجعون لا إله إلا الله wannan yi dalilin daddara suka koma gida kullum akwai wa'azi akwai abin lura sau da allah karfi wasa da kuruciyar nan ka kasa da kuruciya kusa neman ilimi gaba yanzu ko baya burge ko harama na jan ƙorani ko ina ya jan kai wannan bai ishe ka inna fi zalika la'aya wa kana aktharu mu'minin iqra kama qara utl alquran yati liqra'ihi shafi'an yawm alqiyamah ma me kake yi shekarun ka sun tafi ka wuce 30 ka wuce 40 ka wuce 50 kana ba ba samu 60 kofa baka da izu 60 sitta wa 60 ba izu 60 ba kwandala 60 ba kwabo 60 kwanaki sun tafi sauraka yan uwa ba su nake na tsawaita magana ba amma dai kun ji wasu daga cikin guzurin mun faɗi wancan aya guda goma da kuma abubuwa da ya kamata a kiyaye musamman ga wannan hadisi ƙarya ba ta kaba ce hasada don me za ka yi hasada wani allah bai ba shi ne ma ya bani ba shi kenan ba gulma ba ta kaba ce ko yara 'yan mata ku ringa sa hijabi shine identity naku da allah ta'ala ya ba ku allah ne ce ya kai annabi ga yawa matanka da yayan haka ne aka- يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين na'am يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين نعم.
وكان الله غفورا رحيما Allahu akbar Allah ke gaya ma annabi sai ce ya ayyuhan nabi ya kai wannan annabi kulli azwaji ga yawa matanka suratul ahzab kenan 33 aya mai lamba 59 kulli azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minina yudnina 'alayhinna min jalabibihin dhalika adna rahimin wakan lagafin rahima ga yawa matanka da 'ya'yanka da matan mummine su rufe jikinsu kirk zalika anna'in wannan shi ba da dama an yi rafna falayi uzain a gane su a ce mata yin kirki ne maza cutar da su to kaga wannan darasi ne al'aya to da ka ina kira ga 'yan uwa 'ya'yanmu kannanmu da suke mata da kuke misali karatu a jami'o'i ku kiyayi da'awar ai boko ne da kin je sai ki cire hijabi mm rike mutuncinki wannan shi ne abin da Allah ya baki kuma za ki kima da mutunci za ki kasance kamilallen mace duk na kirki in ya ganki ya san saliha ce kun fahimce ni ko daga ƙarshe zan tsaya da yake na zauna a kudu shekarun baya da daɗewa a port harcourt mun je da'awa a wani ƙauye ana kira gurbin bakari in kun san port harcourt in kuka bar jami'ar port harcourt toba hanyar wari a kowace kabila ana kiranta okrika da muka tafi sai matar sarkin gari shi sarkin ya musu yana son ya musulunta ne tukun da shi da matar shi ita mata bata musulunta ba tukun tana kafiranta amma sai ta rufe jikinta kamar hijabi da irin na gashin ta rufe jiki na ce madam you are not yet a muslim why are you covering yourself ta ce hmm dan uwa my brother ga ta ce ai mun je taro ne a fadar shugaban kasa lokacin beta live na matan shugaban kasa baban gida maryam ko allah jikanta ta ce amma da muka je taron sai na ga duk mace a wurin da ta zo wurin kowa ya kama hannunta ya yi shekin ya gaisa ta ce amma sai na kalli wasu mata guda biyu daga bauchi da irin wannan rufin nawa kowa in ya zo sai ci hawaye madam baya ba ta hannu ta ce "Ahem, this this na this na good thing wannan abu ne mai kyau na yin a computer na a broken english na yin a computer shi zuwa nema na sa na ce kafin ki musulunta na ce you're welcome to the house of islam ta musulunta da ita da mijinta alhaji ibrahim asuru kuma yasa a aish malin suka zamanto makaranta qur'ani da yi wasa saƙon ke yar musulmi gaba da baya ga wata ta kalli identity card ɗin ta yi alfahari da shi amma ke kin koma kuma kin zama misali wai mai arzikin barema a yanka saniya domin ka kaje juji kana tsantsantar kashi fa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un yan uwa masu daraja masu albarka muna godiya da wannan tarba da kuka yi mana Allah ya tarbe ku haka gaban shi Allah ya tara mu fi jannatin wa naharin fi maq'ad sidqin inda malikin muqtadir yawma la yanfa'u malun wala banun illa man ata Allah bi qalbin salim aram Allah ya tara mu cikin Qur'ani wai wai wai kaji Qur'ani ko samari kun ji ko to ku tashi tsaye a tashi tsaye Allah ya kara albarka abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladan shi wanda muke kuskure ne mai kuskure ne Allah ya gafarta mana wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته فضيلة الشيخ الله يساك على الخير يسعي أتشي ميزاني نككاو أيوكا لو كما يدموك يسنى رواتو هركو شك يا جدي تنكره بيك يا فرسنا أبوجا ina jiran jirgi sai aka ta samun dile aka ta samun dile shi yasa ya zo a makare kuma gashi ya zo ya gabatar da karatu Allah ya saka da alkhairi ya bamu ikon aiki da abin da malai karantar da mu a gurguje akwai tambayoyi guda biyu tambaya ta farko yana neman don Allah na farko ne na addu'a Allah ya ƙara wa malam lafiya don Allah malam ina son kai muna nasiha saboda munan kyabi gaskiya mun rena malamanmu wallahi duk wannan taro da aka yi da a ce malamanmu ne na cikin gida ko rabin wannan taron ba za a yi ba saboda muna ganin ba su iya ba
to dala a dan saurara saurara da Allah akwai wani karin magana da hausawa kan yi
da Allah a saurara a saurara
ba na son na faɗi karin magana saboda akwai kalmar da ba na son yawwa bokan gizi bet to me kalmar ce ba na son ta ana la uhibbu to amma karin magana ne tana da mana shi mutum a ɗabi'ar shi ɗabi'ar mutum ne yakan so ya ga bako ni ma in zo na wata guda sai ga an janye ɗayan kuɗin da zai je Kano a wurin masjidin sahaba za a cika haka wannan karka da karka ɗauki wannan a matsayin mizani ga an rena malam ɗabi'a ɗan adam ne imamu na malik littafi ne ya wallafa mafi shahara muwaffa muwaffa mai hadisi 720 mai wanda ya hayar laifi shine asharar ruwa wanda abdullahi dan maslama ka'anab al-ka'anabi ya karatun muwaffa a shekaru 30 amma imam malik yana karanta da muwadda wata ran ɗalibai suka zo daga rai da yawa ana cikin karatu sai suka ga giwaye a madina ɗaya ba ɗaya suka zare suka bar maliku sai ɗalibi ɗaya a gaban shi yace kai ba za ka je kallon giwan ba sai ce ni ba giwa na zo kallon na zo kallon maliku da ke karatu me nake cewa to ɗabi'ar ɗan adam ne wannan to amma kuma a lokaci guda ba ka rasa irin wannan halin shi yasa in kai ɗalibin ilimi ne ka nisanci lamun lamun guda biyar karka zamanto kasula karka zamanto malula karka zamanto jahula karka zamanto khazula karka zamanto lamun guda biyar karka zamanto kasula yawan kasala karatu ba makaratu kasala ɗaya kenan na biyu karka zamanto malula ka kosa ni kullum ni na kosa kada zuwa kosa ne tunda baka kosa neman kuɗi ai na uku karka zamanto kuma ainihin ajula wato mai sauri kai Allah Allah kake a gama littafi kaza saboda saurin kama sai gabar karatu nawa kenan uku sannan kuma karka zamanto khazula khazula shine mai rena malamai kamar da abu bassam yi wa malamin shi al'imamu ƙalutu ibn abdulgaffa abjabbar al-ma'afiri a andalus ya ci amana karka zamanto kasula karka zamanto ajula karka zamanto malula karka zamanto jahula karka zamanto khabula to ina kira ga ɗalibai 'yan uwana iri na almajirai ku mutunta malaman ku don wallahi in ka ga yadda malamai su ɗalibai kewa malaman su a baya kai abu hatim da shi da almajirai guda uku suka je gun abdullahi ibn maslama suka ce wallahi mun zo ne ka karantar da mu muwaffa don ba wanda za mu gamsu da shi ya karantar da mu irin ka kazo na kuma shekara talatin malam sai fito ya ce ku zo ku zo mu fara gobe gobe gobe da safe suka ce kashi gobe da safen nan fa za mu tafi majalisar wani malami sunan shi hajjaji ibn manha ita to idan kun gare ku zo suka ce kashi daga nan za mu je gun muslim ibn ibrahim ita kun gare ku zo suka ce za mu je gun ainihin abu huzaifar nahadi in kun gare suka ce za mu je gun alamar ibn abi nu'ayn sai suka ce da Allah malaka sai me dalili ko cikin dare ku wallahi lokacin da na karatu ne in dai kuna da himma da ikhlasi to wannan ita ce amsa din kolin da suke so kallon da muke ayo in dai mun sa Allah a zuci karatun muke so ko dan ciki na ne Allah ya bashi ya kamata in kwantar da kai in zo in yi karatu saboda in dana ne to ai karatun ya girme ni ba dan mun kalla ba shi karatun ya girme ne ko ba haka bane daga dan girman Allah ku mutunta malaman ku babu laifi tarbi baki mun gode da tarba amma ku yi kokari malam ya sa muku yani ahkamul qur'an na jassas ko ya sa muku umdatul ahkam na al-maqdisi ko bulughul maram ko mulhatul i'rab ko haka ba kana littafai a fara da kai ma na kare da kai ba karamar riba bane wani lokaci kuma abin da ke damun ɗalibai ta ai muna da google laisa ilmu gogaliyan laisa ilmu gogaliyan ilimi ba gogalalle ba google bane google is just a search machine come on ba shi ne karatun ba kuma neman karatu gun malami zai baka abu uku farko zai baka ladabi za ka daina jiji da kai na biyu zai gyara maka fahimtar da kake kai bisa kuskure na uku zai takaita maka dogon tafiya amma da ka buga tabtabto ka samu ansa abubuwa da yawa a cikin intanet hatsari ne eh wallah haka da ana zagin musulunci yanzu baka gama su cewa qur'ani zalla asalin zuwa daga india bane abdullah jakar lawi a 1865 ya fara wannan sharri misali da shi da sayyid ahmad suka fara wannan sharri to kuma sai ka abin misali kila wani ce da kai kuna maganar ainihin binne gawa a masallaci kabarin annabi sallallahu alaihi wasallam a masallaci ne alwalid shi fara wannan malamin sa masa inkari annabi kabarin shi shekara 80 ba a cikin masallaci yake ba sai da khalifan nan yazo ko malamin sa masa inkari ina nufin idan baka kusaci malamai ba ta za ka sani wanda bai biɗi malamai ba ba shi aiki mai sawaba tun da bai yi gaman katar ba kuma saka ga ana karatu mutane sun gulmace-gulmace argument na siyasa to Allah mu gyara wannan halin akalla malam da zai bada lokacin shi ya karantar da mu mu kimanta lokacin mu kuma ko kuma malamai mu ɗaliban ku ne ku yi haƙuri ko da kun ga irin wannan abu ku yi haƙuri ai kuna reno ne ai kuma ku tawo da uslubi iri-iri saboda sha'o karatun zuwa ga mutane Allah ya dace da mu na Allah ya saka da alkhairi sai tambaya ta ƙarshe ya ce da Allah malam a gaya ni yadda zan haddace lambobi lambobin aya da shafin aya Allah ƙara ma lafiya da nisan kwana ai to ai wannan wani abu ne muhimmi ne da Allah kusan ba wani muhimmi ne to amma ba dan tambaye ko ba haka ba throttle moment wace ce ta 50 ka jazakumullah khair wace ce ta 60 na'am mumtahana ko mumtahina wace ce ta 70 المعارف سأل صاد أبث صورة البلد تطريفة يا سلام يا ياتي ضبحا تدري دقوما إذا جاء نصر الله فإذا كذلك يقول السنفرين ɗaya kenan na biyu a lokacin da kake ƙwarin hadda Qur'ani kai ka dinga ƙura ido wace aya ce domin ai kowace aya alisa ka take aiki akwai lambar kuma rubuce kuma na uku wani lokaci yanayi kan sa kasancewa na zauna a kudu za mu zo muna debate da kiristoci a ce bible chapter kaza verse kaza wannan ya tilasta min rike verses an gane ko da kuma kiyaye su saboda hanyar da zaka bi na baka misali ka korama abin ido ka maimaita don sun ce ma takarrara takarrara what is oft repeated is oft assimilated maimaitacce zaunanne jiyayye gudajje saboda haka abu ne mai saukin gaske yanzu misali fatiha tana da aya nawa na'am bakwai ko ba haka ba yanzu misali in sake tambayar ku wata tambaya ita kanta mai zaman kanta wace waɗanda ayoyi ne a ƙur'ani su biyu kenan amma dukkanin sun kunshi huruful hijaiya muhammadu rasulullah sura mai lamba nawa chapter 48 verse 29 okay da kuma wace sun ma sha Allah sura ta nawa nan ali imran aya ta nawa 154 waɗannan su za ku bi su daki daki misali in na ɗauki aya innal ladina qalu rabbuna allah thumma istaqamu tatanazzal al aya sura ta nawa ce what one aya ta nawa misali fusilat okay sai ka je ga wata sannan ka kallon da suka kama da juna sannan kuma na uku abu ne kana da interest in kana da sha'awa amma ni na baka shawara baka nuna karatu kana magana hada sha'awi tuku misali qur'ani ne tuku na misali shi fi kyau Allah ya sa mu dace da rayuwa ne Allah ya saka da alkhairi yan uwa gabanin ta'aliki akwai sanarwoyi kamar haka na farko gobe malam zai gabatar da sallar juma'a da huduba a masallacin abubakar sadiq gesa fesfu nan garin birnin kebbi sai da daddare kuma gobe din a tsakanin magarib zuwa isha masallacin sheikh abbas jigara fi atiku malam zai gabatar da lacca maudu'in ta ina muka dusa sannan kuma ranar asabar da safe karfe goma na safe nan dai still masallacin malam abbas jigara bayan atiku malam zai gabatar da lacca ta yan uwa mata zalla mai suna muhimmancin ilimi ga ya mace allah ya ba mu ikon halarta da kuma aiki da abin da malam zai karantar da mu ba tare da bata lokaci ba muna barka da zuwa da shugaban izalatul bid'a wa iqamatus sunna a nan birnin Kebbi local government a Sheikh Ibrahim Bayawa tare da sakatare na izala shi kuma a Sheikh Imam Yusuf Suru muna muku barka da zuwa